babanci Allah ya mana akwai da yawa wanda ba su sake ganin wannan taron ba sai mu gode masa kuma mu roƙe shi Allah ya mai ta mana yadda ya nuna mana laban lama Allah ya nuna mana labashi da wata baɗin da wata baɗin a farma maza Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abu na farko shi karatu da ake yi cikin wannan watan na Buhari ne ko a ne ko tafsiri ne abu dai na farko abin da ake nema a ciki shine ibada ibada neman lada ne daga Allah tabaraka wa ta'ala domin dama abin da ake so a wannan wata na Ramadan a raya daransa da ranarsa da ayyuka na alheri bayan wannan kuma da wuya a zo duk da neman lada ake yi da wuya a zo a halarci wurin karatun Allah ya sa ba a samu wani tsarin wani abu ba sai Allah ya sa an samu wata fa'ida ko kuma Allah ya sa an ji wani abu wanda za ba taɓa jin sa ba to wannan yana daga cikin karamar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mu'jiza ta alqur'ani yanzu kamar qur'ani da ake tafsiri sai ga sauka ake a dawo sauka ake a dawo amma duk sanda aka kuma dawa sai ka ji wani abin da kamar baka taɓa jin sa ba to wannan yana daga cikin wato mu'jiza alqur'ani ba an littafi da zaka same shi da irin wannan da haka shi ma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu kudure wannan ibada muke yi wato Allah ya bamu ladan abin da muke yi sannan kuma abu na biyu shi ne Allah ya samu fahimci abubuwa da suke cikin wa'annan hadisai kuma Allah ya sani aiki ne to da yawa za a yi karo da hadisi ya yi magana a kan abu sai kamar ya saba da mazhabar da muke kai to dama ita mazhaba wato kowa da ta sani to wanda bai kai matsayin ya ijtihadi ba to lalle ya zama yana da masaba da yake yi tun da yanzu ba kusan masu ijtihadi a wannan zamanin za a iya cewa babu su sai kuma wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi musu baiwa ba mamaki a samu amma dai a zahiri sai a ce babu domin sharaɗan mutumin da zai ijtihadi yana da sharaɗe masu dimbin yawa ko da ijtihadi kamar da Shehu Usman ya faɗa ya kasa ijtihadi kashi kashi eh wani zuwa an ce ijtihadi sai a ɗauka kamar wato ijtihadi na wato binciko a hakamun shari'a daga alkurani da hadisan manzala to akwai mujtahidi na fatawa akwai mujtahidi ga shi nan sai Usman ya kasa su kashi kashi mujtahidai to amma mujtahidi dai wanda ijtihadi istinbadin ko kuma ce yarero a hakamu daga cikin alkurani da hadisin manzala sallallahu alaihi wasallama wannan abu ne wanda yake mai matukar wahala da matukar wuya shi yasa abin da duk muke kai na mazhaba ko da mun ji wani hadisi ya yi sabani da abin da muke so mu ne mu rike wannan mazhabar da muke rike shi dan shi ma na mazhabar da hadisin ya dogara da ayar Qur'ani domin idan suka kawo hukunci a cikin mazhabar Imam Malik idan imani ya sa hukunci to ya duba hadisan da suke magana akan hukunci ya ga wanne ne ya fi inganci to sai a ɗauke shi a aji hukunci a kansa to saboda haka ba wai in an samu saɓani ko kuma aka ga abu wani abu hadisi ya faɗa wani ba kuma ta ce wani abu a ga kamar cewa ko an sami wato saɓani ba saɓani ne mu dai muna son wato abin da muke kai na mazhabin imam malik kuma da abin da muka karanta na hadisai mu je makoman mu shine makomar wato mazhab Imam Malik dan mu ba mu kai ne istinbadin ahkamu daga cikin wato hadisai ko ayoyin alqur'ani ba Allah ya samu amfana da abin da za mu ji Allah kuma ya maimaita mana yadda muka ga labar Allah ya samu ga labar din da umma da zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi karatun shi littafin Buhari an karkata wato wato shine mataki na biyu akan tabbatar da hukuncin shari'a a addinin musulunci daga alqur'ani ta ce buhari daga alqur'ani sai buhari daga buhari kuma sai musulmi saboda haka shine mataki na biyu a wajen tashri'i ma'ana wajen kafa abin da ya shafi wato shari'a yasa duk abin da za a karanta a cikin buhari fassara ce ta abin da yake cikin alkur'ani sannan kuma shi buhari nan ya kasa littafin kashi kashi to wannan kashin da za mu shiga da shi ne kitabu na tafsirin alkur'ani wannan kasan shi ne magana kan alkur'ani tun da kan suratul fatiha har zuwa suratul nas zai zo ya faɗi me ya dalilin da yasa aya kaza ta sauka ko kuma me ake nufi da abin da Allah yake kaza to haka za a yi ta tafiya a kai ƙarshe kuma yadda Allah jin abin da muka gaba kan mu shiga wannan yaƙe yaƙe muka gaba magazi muka gaba mun ji yaƙe yaƙen da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mun ji garurukan da ya je aka yaƙi mun ji kuma aikan da ya yi na yaƙi da buɗe-buɗe da aka samu to mun gama da wannan yanzu za mu shiga cikin kitabu tafsir za mu ji tafsirin wato tun daga fatiha har zuwa ina jiya to na shi ne ma da yake cewa bismillahir rahmanir rahim kitabu tafsirul qur'an littafin tafsirin alqur'ani to tunda dai alqur'ani daga fatiha aka fara ita kuma fatiha ai da bismillah aka fara ta fatiha ita ce wato bismillah ita ce farko shi ne ya faro daga wato kalma ar-rahman ar-rahim shi ne ke cewa shi littafin tafsirin al-qur'ani ar-rahmani ar-rahim ko shi ne ke ismani sunaye ne guda biyu min ar-rahmati amma duk daga masdarin rahama yake ar-rahmatu shi ne masdarin sai daga masdari daga nan aka yanko ar-rahman aka yanko ar-rahim eh kamar ka ce ruwan famfo ruwan famfo na ai daga kogi yake sai ka ce kwanar kogin talawa to daga nan ya fito kuma aka karkasa shi kashi kashi amma dai duk dai wannan ruwan ne dai ba wani ruwa ne na daban ba to kawai idan aka samu tasirifin kalma aka aka istiqaqi to shine fassara za ta iya canjawa amma gundarin abin da kalma take nufi ba za ta canja ba domin ar-rahman shi ga ce ta mubalaga eh ar-rahim ita ma siga ce ta mubalaga mun san sigogin mubalaga a ilmin tasrif siga guda biyar ce to ar-rahman ar-rahim siga ce guda biyu to amma duk waɗannan sigogin guda biyu duk duk da sun saba a awon to duk dai daga abu ɗaya suke shine daga rahama eh min ar-rahmat ar-rahim war-rahim bi ma'anar wahid da rahimu eh da rahimu duk wato ma'anar su daya rahim ala wajhi fa'il rahim ala wajhi fa'il duk mahalin su ɗaya ce eh kal alim wal alim alim masani al alim kuma shi ma masani duk kusa ma'anar su ɗaya ce babu ma ja bi fata ta kitabi ko sun ne ta ummul kitabi annahu yabda'u bi kitabi salati wa sahibi wa yabda'u bi qira'ati salati wa ad-din al-jaza'u fil khair wa sharri kama tajin sudan قال مجاهد بالدين بالحساب مدينين محاسبين حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني هبيب بن عبد الرحمن بن حفص بن عاصم عن ابي سعيد بن الله قال كنت اصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اجبه فقلت يا رسول الله اني كنت اصلي فقال الم يقل الله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ثم قال لي لو ألمن لك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمن لك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته
باب ما جاء في فاتحة الكتاب babu abin da ya zo a cikin wato fatihatul kitab wa sunniyat ummul kitabi yace an ambace ta ummul kitabi annahu cewa shi wato alqur'ani yubda'u ana farawa ne bi kitabati hadhihi kitabin da rubuta ta ma'ana ana farawa da rubuta fatiha inda za a rubuta alqur'ani to za a fara rubuta fatiha fatiha za a fara rubuta ta sai to saboda haka aka ce ta ummul kitabi ita ake fara ita ake fara rubuta til masahibi cikin musafai wai da ubi qira'ati hati salat kuma ana fara karanta ta a sallah kowace sallah za ka yi sai ka karanta fatiha dan in kai sallah ma baka karatun fatiha ba baka da sallah to waddinu abinda ake cewa addini yake cewa maliki yawmi din kenan mamallakin ranar sakamako to addini abinda ake nufi fitar addini shine aljaza'u sakamako fil khairi a cikin alkhairi wa sharri da sharri ma'ana abinda mutum yayi na alkhairi a saka masa a cikin alheri abinda mutum yayi na sharri shi ma a saka masa a cikin sharri to sakamako dai shine fasara a wato yau mu je ranar sakamako shine yake ga kama su dino su gane eh kamar duk abin da kai to da shi za a saka maka wa qala mujahidin malam mujahid bidini abin da ake nufi da bidini bil hisabi da sakamako madinina abin da ake nufi da jam'i nan na madinina ai muhasabina wa'anda ake musu sabi jam'i ne eh حدثنا مسعود بن حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن آتي عن أبي سعيد بن المعلى قال أبي سعيد بن المعلى يتي كنت أصلي في المسجد لا تنسي إن أصلى مسلاتي أنا مسلاتي من ذلك فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم سيكرانا فلم أجبه سيكرانا بان أنسى مثلا to da na gama sai ce ya rasulullahi ya manzo Allah bayan na gama sallar idi sai nace ya rasulullahi ya manzo Allah ai inni kuntu usalli san da kai kira na na zama ina cikin sallah ne fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alam yaqulillahu shin Allah bai ce istajibu lillahi ku ansa wa Allah ba wani rasuli da manzo idza da aku in ya kira ku zuwa da shi ku ga abin da yake raya ku ba a cikin suratul anfal ayata 24 sun makalari to bayan ya gaya mun wannan sai maza Allah sai ki da ni lau alliman naka suratan wallahi zan sanar da kai wasu sura eh ki azamu suwari ita ce mafi girman surori fil qur'ani a cikin alqur'ani qabla an ta'budu muslimin nan tun da banka fita daga masallaci zan koya maka zan sanar da kai surar da ita ce mafi girma a cikin surorin alqur'ani kafin ka fita daga masallacin nan zan koya maka ita sun ma akhadha bi yadi yace sai manzo Allah ya rike hannuna falan ma arada an yahruja yayin da manzo Allah ya nufin ya fita daga masallaci kuntu lahu sai nace da shi a alam taqul law alliman laka suratan hiya azamu suratin fil qur'ani sai nace da manzo Allah ya rasulullahi kin baka ga mun ka ce da ni zaka sanar da ni wato wata sura ba wadda take ita ce mafi girman surorin da suke cikin alqur'ani قال كما قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته هو أن أتباني فيه إذا شيء أجل شيء متى السبع المثاني السبع المثاني السبع المثاني يلا دا واتو فسروني واتو ديوا abin da ake nufi da makani a takarar abin da aka maimaita shi biyu biyu biyu biyu eh domin ita fatiha yana da tana da cikin abin da ake maimaita ta a sallah domin ba wata raka'a sallah da za ka yi ba fatiha babu ita kowace raka'a za ka yi dole sai ka yi fatiha ka gani da saboda haka ita ake ana biyan ta ta kai sai da ta kai ma fatiha ko rafkanwa kai ba kai fatiha a cikin sallah ba kafin dai ana cewa rafsanwa wata rafsanwa a tsara ta da ba'adi ko kuma a tsara ta da kabili to to amma in dai ka manta ko a bisa mantuwa kai sallah ba fatiha to baka da sallah ko a bisa jahilci kai sallah baka da fatiha ba kai fatiha ba to baka da sallah eh baka da sallah dole sai ka zama kana karanta ka karanta fatiha kuma babu raka'ar da ba za ka karanta wato fatiha ba sai sa ake ce maka almasani ita ake bibi bibi ta bibi ta ta wal qur'an azim wato ana nufi kuma da wal qur'an azim kuma da malamai suka fassara shine wato girman sakamakon wanda ya karanta ta wanda duk ya karanta wato fatiha zai samu ba karamin lada ba girman girman girman ladan ta wato ba za ka iya misalta shi saboda yawan sa to shi yasa ko da yake akwai wata mas'ala ta karanta fatiha a cikin addu'a shi shi jani abul abbas saboda girman fatiha yake cewa ba a maimaita ta wato idan ka tashi za ka yi addu'a yanzu ka ce fatiha da alamar sura in an yi wa ka ce fatiha da suratul fatiha in an yi wa ka ce fatiha da gulwan lahu fatiha da ba a yin haka ba a haka shi maimaita dukkan da ka maimaita fatiha to ta warware wacce kai ta gabata misalai yanzu ana addu'a kace fatiha da alamul sara to aka gaba sai kuma kace fatiha da gulman lahu to ta warware waccan saboda wannan fatiha da ka karanta da za ka ba komai ka karanta ta to ta gaba komai fatiha ba abinda ba za ta yi maka ba to a yau jami'in malamai suka yi fasara wa'ina abuwa suka ce ai abin da ya sa to jami'in faɗa haka wato maimaita ta wato rashin kudirce girman ta ne wato lokacin da kace ai fatiha ta farko sai kake kokwantar cewa cin ta isa bari ka kuma ƙara wata bari ka ƙara wata to fatiha in kai fatiha ɗaya ba abin da ba za ta baka ba abin da zai ake so a samu shine cikakken izinin yin nata eh dan wani wani izini ne to a yi amma wajen addu'a idan aka ta maimaita ta to yana da sun jami'i cewa to sai za a yi sai an gama addu'a baki ɗaya karshe sai a karanta fatiha ana karanta fatiha komai ya samu kamar wato ta yi dajiyar baki ta yi dajiya ga dukkan abin da aka karanta duk abin da ka karanta an karanta fatiha to ta haɗe shi baki ɗaya saboda girman girman fatiha zuwa haka malamai wato sun yi magana da yawa a cikin sha'anin harkar fatiha kuma da yake ma wal qur'an al azim ya raba da qur'ani sai sabul masani wal qur'an al azim ka gani ma zaman nahawu wasu malamai suke cewa wawu din nan ba ma'anarsa wawu ba ba wawu ne na asabi ba ma'ana ce ta ma'a ma'a ce ma'anarsa ma'a tare da alqur'ani mai girma eh wala kada ce zaka san min al-masani wal qur'ani al-azim tare da alqur'ani mai girma wato ka gani idan aka dauko ta malamai sai a ga ashe wato maganar nan da Allah yayi wato ta juz'i guda biyu ne ate zaka san min al-masani kuma alqur'ani al-azim wato kamar fatiha ita ce bangare daya qur'ani baki ɗayansa shi kuma shine bangare da ma'ana idan baka dauko fatiha ka hada ba to kaga qur'ani bai cika ba kenan qur'ani bangare ne fatiha ko bangare to wannan matsala ce ne malamai sun sun kuta a cikin ta yi bayani sosai a ciki kuma da haka ake son wato a rike sirrin fatiha tana da matukar sirri tana da sirri kwarai da gaske ita fatiha sannan kuma in an duba za a ga cewa tana da ayoyi guda bakwai wasu malamai suka ce to ai sabul makani abin da za ka ce sabul makani wai suka ce ai saboda ayoyin ta guda bakwai to wasu kuma suka ce a'a ba haka bane ai in ka ce guda bakwai ne ai akwai bismillah domin in ka taho wata mazhaba kamar mazhabar imamu shafi'i suna cewa bismillah juz'i ne na fatiha idan kai sallah ba bismillah ka karanta fatiha ba bismillah ba ba ka da sallah saboda ka rage ka rage fatiha idan baka yi masa bismillah ba ka rage eh ka rage fatiha in ko ka rage fatiha to kaga baka sami sallah ba domin baka ka fatiha cikakkiya ba ita ala ayi halin fatiha dole ka yi ta kuma dole ka koye ta ka karanta ta yadda take kuma dole ka san matsayinta a cikin sallah dan ma ka samu sallah komai za ka iya gyara ta amma banda banda banda banda fatiha in ka rasa sura za ka iya tsara ta da ba da kabili sai kai mata kabili amma fatiha tana da matukan nauyi eh akwai da ba kai sai ka jefar da wannan raka'ar in ka jefar da raka'ar sannan ka sake kawo ta raka'a ne fatiha sannan ka hada sannan sallar ta kai sannan sai kai mata sajada to je gaba
باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن سميه عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فمن وافق قوله نعم فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه لا تشتهي حديث لو لم تكن علي لا بيوت مغانا wannan hadisi nan da yake sai sabul masani wa qur'an al-azim al utitu eh ya nan da ya ne ya tsaya ko babu gairin mazdud alaihi wa rabbani wannan babu zai magana a kan gairin mazdud alaihi wa rabbani حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين to fa qulu amin idan imam liman yake da yalla magdu alaihim wala balin an ko ku ce amin eh kaman wafaka qawlin qawluhu qawlul malaikati wanda zuzun san sai dace da zancan mala'iku to gufara lahu ma takaddam min zambi za a gafarta masa abin da ya gabata daga zunubansa eh shi liman ba zai ce amin ba liman mamu shine in liman ya kai shi da yalla magdu alaihim wala balin to mamun shi ne mamun shi ne zai ce amin a sallah jahariya wacce ake bayyana ta eh amma shi ma liman yana faɗarta amma ba faɗarta a fili kamar yadda mamu yake faɗa ba to سورة البقرة وعلم آدم الأسماء كلها حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيأتون آدم فيقول أنت فيقولون أنت أبو, أبو الناس خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريهنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم ويذكر ذنبه فيستحي يتونها فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي فيقول أوتوا خليل الرحمن فيأتونه ويقول لست هناكم أوتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر قتل النفس بغير نفس فيستحي من ربه فيقول أوتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه فيقول لست هناكم أوتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر, غفر, غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فياتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله ثم يقال ارفع رأسك وصل سؤلا وقل اسمع واشفع تشفع وارفع فأرفع رأسي فأحمده بتعليل يؤلف يؤلف يؤلفنيه ثم سوف فيهد لي هدا فأدخل الجنة ثم أدعو إليه فإذا رأيت ربي مثله ثم سوف يهد لي هدا فأدخلهم الجنة ثم أعود الرابعة فيقول ما بقي في النار إلا من حفظه القرآن ووجب عليه الخلود قال أبو قال أبو عبد الله إلا من حفظه القرآن يعني قول الله تعالى خالدين فيها
بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة من قوة تفسير سورة الفاتحة كما في سورة البقرة باب قول الله باب نفد الله ده الله يجي سواء علم آدم الأسماء كلها eh ubangiji ya sanar da wato adamu wato sunayen na abubuwan musammayat baki kullaha baki dayanta حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم wato kasadisi ya karɓo daga anas allah ya dade shi shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka mata hawilin sanadin ha ta hawilin wa qala li halifatu hadathana yazid bin zurayh hadathana sa'id an kasadisa an anas radiyallahu anhu annabi shi kan da ya mata hawilin sai yake cewa halifa ya ga mu yake shi kuma yake yazid ya zantar da su dan zurayh yake shi kuma yazid bin zurayh yake cewa hadathana sa'id sa'id ya zantar da mu an kasadata daga kadada da shi kuma kadada an anasin daga anas radiyallahu anhu Allah ya da shi shi kuma anas anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yaji jami'un nasu yace mul mu'minuna mu'minai za su haɗu yawan kiyamah ranar alkiyama eh wato nan bai ce yace mul nasu ba ce mutane ba mu'minai aka ce kaga wato a ce mu'minai wato su ne za su nemi ceton ma annabawa banda ma wa'anda ba mu'mine ba wa'anda ba mu'mine ba duk da su ma za su shiga cikin ceto wanda kafi ne ma zai shiga cikin ceto domin a shafa'atul kubra kowa ma ya shige ta da mu'mini da kafiri kowa ya shiga dan a lokacin an shiga matsayi mai wahala kowa so yake yaba wajen mu'mini da kafiri kowa saboda haka mu'minai za su haɗu ranar alkiyama sai ya ƙuluna sai su zauna tsakanin su rika cewa lausta fa'ala ila rabbina ne zai hana ba za mu je mu nemi ceto daga ubangiji mu ba eh mu je mu nemi wanda zai nemo mana ceto daga ubangiji mu fa ya tuna adama sai su zo wa annabi adam fa ya quluna sai su ce anta abul nas kai dai adamu kai ne uban mutane khalaqaka Allah bi yadihi Allah ya halice ka da ikonsa wa asjada laka malaikata kuma ya wato asjada laka malaikatahu ya sa mala'ikunsa sun maka sajada ta gaisuwa ta sun kuyawa wa allamaka asma a kulla shay'in Allah ya sanar da kai sunan kowane abu to fasalana je ka ka neman mana ceto inda rabbika a wajen ubangijinka hatta yurihana har dai ya hutar da mu min makani na haza daga wato wannan bijiran da nake ciki eh to shi annabi adam alaihi salam wani kaulin ake shi ne farkon manzanni ba annabi nuhu ba wani kaulin kuma ake cewa a'a shi ne farkon manzanni eh amma an yi sabani a cikin sa eh ban suka ce a shi ne annabi ne ba manzo ba amma sai mafi inganci kamar da malamai suka tabbatar cewa shi ma annabi ne wato annabi ne annabi ne kuma manzo ne eh kuma domin Allah ya aiko shi wato da gargadi eh ya aiko shi da gargadi tunda lokacin da aka halice shi kusan ba kowa amma da aka fara haihuwa ya fara haihuwa yaya ai ya yi musu gargadi ya tsora ta akan hanya iyar isan nan ta hajila da hajila ita ma ga sanar sanar ya ce wanda ya isa a san cewa ai riskan musu da aike yayi ya riskan musu da aike kuma duk abin da ya yi musu kamar wato tarbiya ce ga 'ya'yan shi kuma tarbiya ai manzo ne yake yi eh shi ne ake cewa wato da mutane malamai suke cewa farkon wanda Allah ya aiko a manzo shine annabi nuhu to shine malamai suke cewa a'a ai annabi nuhu shine farko in kace bayan tufan bayan an halakar da duniya baki daya har ma wasu na cewa shine uba na biyu ga al'umma domin uba na farko shine annabi adam to bayan an ruwan tufa na banda wa'annan yan mutanen da ya ɗiba a cikin jirgin ruwa ai ba kowa sai su to saboda haka sai ake cewa shine uba na biyu eh saboda haka aka rubuta cewa annabi adam ne manzo ne kuma shi annabi nuhu shi ma shine manzo wato na biyu bayan annabi adam sai kulu sai annabi adam ya ce lastu hudakum ni ne ban cancanci sanan ku ba ni ban cancanci in je gaban ubangiji neman wato ceto ba wai kur zambahu sai faɗi laifin da ya eh shi ke laifin da ya shi ne wannan cin itaciya ta aljanna eh fa yastahi shi ke nan sai ce sai ji kunya dangane da wannan abu da ya na tarku aula sai ce itu nuhan ku je gun annabi nuhu ku je nuhu gun nuhu za ku je fa innahu awwalu rasuli shi ne farkon manzo ba su hullahu da Allah ya aiko shi ila ahli arzi zuwa ga wato halittar bayan ƙasa to fa ya tura hu sai mutane su zo wa annabi nuhu fa ya kulu sai annabi nuhu ya ce alaikum hulakum ni da ban kasance talan ku ba ma'ana ban zamo talan ku ba ma'ana ban cancanta in je gurin da kuke son in je in nemo shekan ba eh ma'ana shine ban cancanta ga talan ku ba talan ku shine can wajen eh ban cancanta ba eh wai kun zambahu kuma sai ya faɗi wato fa ya ce faɗi wato fahim sai ya faɗi wato irin wato abubuwan da wato ya same shi shi kenan sai ce shi ma ya roƙi ubangiji sai ya ce ya roƙi ubangiji ya roƙi ubangijinsa abin da ba yi da ilimi a kan wannan abin eh saboda haka lokacin da yake tara ɗansa eh wannan ɗana ne ya ubangiji eh eh shi kuma ubangiji ya ce inna ulaika min ahlika innahu amalun ghayr salih ko eh fala tas'al ma laysa laka bi ilm kaka tambaye ni abin da baka sani ba to shine yake to na tambaye ubangiji abin da ban sani ba to haka kaga na yi laifi to haka ni dai ba zan iya zuwa ba shike nan sai ya ji kunya shi ma annabi nuhu yake ba zan iya zuwa gaban ubangiji ba sai ya ce ku je wa khalilur rahman badadin ubangiji mai rahama shine annabi ibrahim sai su fa ya tuna hutu zuwa annabi ibrahim fa ya kulu shi ma annabi za a ce ce a nan ku huna ku ni ba ban zama mazuwa ga kanan ku ba ba zan iya ba itu musa ku je gun musa abdan bawa ne kallama Allah da Allah ya masa zance shi da shi ya masa zance to haka ubangiji ya girma ma shi da ya magana da shi eh wa adahu taurata ubangiji kuma ya ba shi a taura yake to sai al'umma duk sai su je gurin sa je gun annabi musa sai kun sai nan Musa ke a nan ku na ku ni ban tantanta tanan ku ba ba zan iya zuma tanan ku ba shi ma sai sai wai tur qatlan nafsi sai ya ambaci kisan rai da yayi bigayar nafsin ba tare da yayi wannan kashi kirki da yayi eh da yazo ba su fada ya danke shi tunda Allah Musa mutum ne karfa eh an ce wato karfin sa wato kusan kamar karfin doki dubu yake eh wato kuma a ruwaya aka ce duk karfin al'umma an tara a nan Musa ba shi ne suke faɗa da mala'ikan mutuwa ba suke faɗa da mala'ika sai da ya kai shi ƙasa gagin ai mutum ya yi ƙarfa annabi musa da ya je raba wannan faɗan har sai ta kai wato wannan kibbi ya rasa ransa kuma ba tare da shi kibbin ya yi kisa ba yace fa yastahi sai ji kunya min rabbihi daga ubangijinsa fa yaqulu sai annabi musa ce itu isa ku zo muku tafi gun annabi isa abdullahi bawan Allah wa rasuluhu kuma manzansa wa kalimatullahi kuma shine kalmar Allah wa ruhahu kuma shine ruhin Allah eh ruhin Allah ne domin an haife shi ba tare da uba ba eh kalmar Allah ne kuma domin an halice shi an haife shi da kun fa yakuni shikenan saboda ku je gun shi shine wanda zai cece ku zai yi muku ceto fa yakulu shikenan sai su zo wato gurin annabi annabi Isa sai ya kulu sai ce a lan ku hunakum ai ni ban tare ban kasance tare ku ba ban eh itu muhammadan ku je mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam abdan shine bawa wanda gafara Allahu lahu ma taqaddama min zambihi wanda Allah ya gafarta mana abin da ya gabata gare shi na tarku auladinsa wa ma ta akhar da abin da ya jinkirta eh fa ya tuni sai su zo wuri na ijma Allah sallallahu alaihi wasallam nan za a ji ana cewa wai Allah ya gabata mu Allah zunuban su ba zunubi bane eh tarku aulani ake cewa eh misala abinda muqarrabi zai yi laifi na nesa in yayi ba zai laifi ba shine ake bada misali akan cewa wani yaro ne suna tare da mahaifinsa shine suna tare da mahaifinsa dan karami ne bai ce yayi ba amma yana rarrafe to shi kenan mahaifiyarsa ba mahaifinsa ba mahaifiyarsa ta fito sai ta ga ba ta ga yaro ba sai ta gigi sai ta tafi tana ta neman sa a makota da katan ba ta gani ba sai ta yi dawa tana zuwa dawa sai ta ga yaro akan bayan zaki ya hau bayan zaki zaki yana gurnayi to a ce lokacin da wannan yaro ya zo bayan zaki sai matar zakin ta zo ta ce kai zaki kai ne gida ga mutum a bayanka baka cinye shi ba to shine sai zakin bai ce mata komai ba sai mata shiru da baban yaron da baban su suna zuwa suna hango ɗansu a kan zaki da suka yi wani birki sulu suka yi suka faɗi sai suka sume sai zaki ya kalli watan sai su kin ga wa'ancan su suka sani amma wannan da yake bayana bai sani ba eh su da suka san shi daga sai suka sume saboda sun ga zaki eh to irin wannan kenan irin wannan ne saboda haka wato kaga saninsa da suka yi wato shi ne haifar musu da ganinsu suka gigice to shi ne ka kaga mukarrabi duk mukarrabi wato abin da zai yi ya zama laifi wato na nesa abin da zai ba zai zama laifi ba eh na nesa ba zai zama laifi ba dan shi bai san darajar ma abin da yake ba to shi yasa ake cewa an ce ma ta kaddar zan bi a ce tarku aula barin abin da yake cancanta ba a cewa zunubi shikenan maza da yake fa ya tuni sai su zo waje na fa an dali ita ce in tafi in je gun ubangiji na hatta asta'zina ala rabbi har na nemi izini daga ubangiji na eh fa yuzan li sai a izini gare ni yace fa idan ra'aytu rabbi idan naga ubangiji na wa qa'atu sai in fadi sajidan ina mai sajada sai da uni ma sha Allah sai ubangiji na ibanna halin sajadan nan gwargwadon yadda yake shine maza Allah yake cewa shi a yanzu bai san wato da abin da zai tsarkake Allah ba a wannan sajada sai ya yi sajada sannan Allah zai kimta masa abin da zai tsarkake shi da shi a lokacin sannan kuma a ba shi cetan eh sun mai tsari ita sannan sai a ce da ni irfa'ar a saka daga kanka ya muhammadu wasal ka roƙa abin da za ka roƙi ka roƙi abin da za ka roƙa tuɗa hu za a ba su ko kuma tuɗa za a ba su shi ko kul faɗa abin da za ka faɗa yi kuma za a ji shi wasu ka nemi ceto su shafa za a baka ceto da za a ci fa'ar fa'ura a cikin in ɗaga kaina fa ahmaduhu sai in yabi Allah in gode masa bisa halijin da yabo da godiya wanda yi allimu nihi a lokacin Allah zai sanar da ni wannan yaban sun ma a shawau sannan sai in nemi ceto ko yi haddu ni shi kenan sai a iyakance min haddan wata iyaka na abin da zan je in shiga aljanna da yake fa'udu fil humul janna sai in shigar da su aljanna ثم أعود sannan in dawo ilayhi zuwa ga ubangiji fa idza ra'aytu rabbi idan na kuma ganin ubangiji na sai ai sai ce yake ce sai ce mislahu sai in yi misalin abin da na yi a farko sun ma'asho sannan sai in nemi ceto ko da haddu ne haddan sai a iyakance mu wata iyaka ko da hilhum aljanna sai zai shiga da su aljanna sun ma'udu rabi'a ta yake sannan sai in dawo dawa ta hudu fa aqulu sai sai in ce in nemi ceto dai fa aqulu ma baqi fi nari sai fa aqulu sai in nemi ceto sai a bani sai in sake dawowa shi ke nan sai in ce ma baqi fi nari illa man habata hul qur'an ba wanda ya saura a cikin wuta wanda ba a fito da shi ba sai dai wanda alqur'ani ya tsare shi wa wajaba alaihi khulud kuma dawama a wuta ta wajaba kansa qala abu abdullahi abu abdullahi yace illa man habasa hul qur'an abinda yake nufi da manzala da yake sai dai wanda qur'ani ya tsare shi yani yana nufin qaulan lahi ta'ala fa Allah ta'ala bi Allah yake cewa khalidina fiha abada ko wato ba su zama ne a cikin wuta har abada
babu
hada son lokaci sila babu kala mujahidin ila shayatinihim ashabihim min almunafiqina wal mushrikina muhiqun bil kafirina Allah jami'uhum على الخاشعين على المؤمنين حقا قال مجاهد بقوة يعمل بما فيه قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون حدثني عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم اي الذنب اعظم عند الله قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ان ذلك لعظيم قلت ثم اي قال وان تقتل ولدك تخاف ان يلعم معك قلت ثم اي قال ان تزاني حبيب جارك قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام وظللنا Bayi ne?
نعم babani zai baban ne to hawan ne babi to
nan ma kusan ya rage masa ko ya rage masa eh ya rage masa babu qala mujahid malum mujahid yace ila shayatinin da Allah yake cewa ila shayatinin ai ashabin ashabin yake yi Na'am.
min almunafiqina daga munafiqal mushrikin da mushrikai muhidin bil kafirina ai Allahu jami'u Allah ne tattara su ne alal khashiina ai alal mu'minina حقا قال مجاهد بقوته شيء معنى حقا نعم.
يعمل بما فيه يا تا كو يا نيا ya na ya'malu bima fi eh ya'malu bima fi ya na sai kuma ko da ta maka wa qala abu al-ali yaji ba ah da sa kai ya kawo maka gozo ya kawo shi eh maradu shakkun ne ko eh wa ma halfaha ibratul liman baqiya eh a gefe ya kawo ko
وما خلفها إبرة لما بقي لا شيئة لا بيابا to shi ke in bai kawo muku wace mu bai to mu je babu kauli da rago إيه أنجا باب قوله تعالى فلا تسألوا لله أندادا وأنتم تعلمون حدثني عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل شرحبيل عن عبد الله آه، عمرو بن شرحبيل يا تبودك عبد الله قال عبد الله يقول، سألت النبي صلى الله عليه وسلم لا تنبئ النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم والذنب ليس جرما عند الله أو عند الله قال ثم قال الله يقول أن تجعل لله ندا ka sanya kishiya ga Allah wa huwa halakaka alhali kuma ga shi ne ya halice ka wannan wawul hali kenan kul sai nace inna zalika la azimu dan dai cewa wannan nan wallahi abu ne mai girma mutum ya kawo Allah kishiya kul sai nace zai kuma ayi sannan sai menene ko mafi girma bayan wannan sai ce an tafsila waladaka ka kashe ɗanka ka kafu an yadda amma aka kana jin tsoron ya ci abinci tare da kai ma'ana irin abin da wato ake kwanukan jahiliya nan an haifi mace a je abin ne ta misali irin wannan قلت سيدي ثم أي سنة وليه قال أنت زاني حليلة جارك فجي كيب ناد واتو بدات يا مقوشنك واتو ما سم مقوشنك مقوشنك
وقوله تعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقال مجاهد المن سمقة والسلوى الطير حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القمأة من المن وماؤها شفاء للعين
باب باب وقوله تعالى فقال الله تعالى وجللنا عليكم الغمامة wato mun wato inuwantar da jirgi alaikum a kanku ko mun sauka muku da wato farar saƙa zuma da ɗayar sumana ku ci daga daɗa ɗan abin da muka arzuta muku eh kuma ba su zalunce mu ba sun dai zalunci kawunan su aya sura suratul baqara malam mujahid yace almannu abin da ake nufi da mannu wato farasta mugatun wato shi ne farasta da zuma ita ce mannu salwa kuma tsayu tsuntsu ne eh tsuntsu ne na tumana shi ake cewa tsayu tumana shi ne ake ce masa salwa حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أبي مالك عن عمرو بن هريرة عن سعيد بن جبير رضي الله عنه أن قال سعيد بن زيد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم الكمأة كمأة من المن daga farar tatsa zuma take wa ma'uha ruwanta shifa'un lil aini wato shifa'un wato shifa'un wato waraka ce ga ido eh kam'a tana da wato ana ana tana da sunaye da yawa ita kam'atu eh tana da kam'a wani an ce wani an ce ita ma jam'i ce eh dayan ta shine kammu kammu ne eh kammu yana daga cikin abubuwan da ake samu a cikin wato saka zuma ake amfani da shi ko yanzu mutum ya ciwon ido inda ya san kai fiye sirrin idan ya samu farar saka zuma ta wannan ta sama sama ya dauke ta yayi misi da ita to insha Allah Allah zai warkar da shi shi ya sake tana tana da amfani kwarai da gaske alhamdulillah yayi sai da za a rika fara don a sanar da yawa to za a rika fara buhari biyar da ta sa Allah ya ce ya sa ta karfe shida minti arba'in da biyar haka ya kira su fashi اللهم صل على سيدنا محمد الحمد لله على أمنك يا رب